shi ne halittar ba shi kuma yushewu da wafa ne zo masa ya yi jira'a ta kala sai zama shi ne halittar ba ya sa shi ne zama shi ne ba halittar ana kiransa ɗan tsohuwa la domin ya zo mata alhali tana tsohuwa ana masa lakabi da zulkifin ai waka waka waka sabi da nafiya min zakati domin ya kare annabawa sabin daga kisa ya zo a hadisi ya zo a waya cewa shi hiskin da ya wuce mutanen garin nan alhali suna matattu sai da ya ubangiji da can na cikin mutane da suke yabanka suke faɗin ba abin bauta da suke yan ba kai ba a shi da cikin ba abin da yake ba wanda yake abin bauta da suke yan ba kai ba suke girmama ka amma yanzu ga shi na zamo ni kadai ba ni da jama'a sai wani yawa yawa wahayi ga shi jirgin ka ce ya ke kasusuwa ubangiji yana umarta ke ki haɗu sai kasusuwar ta haɗu sai wani yau ake gare shi ta ce ya ake wannan kasusuwa Allah ya umarce ki ki tafatu da nama sai ki tafatu da nama sannan ubangiji ya umarce shi ya ce da kasusuwa Allah yana umarce ki ki haɗu sai suka tashi suna cewa la subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta in kun san ka ce kafa mata abu la ilaha illa ya ta wannan sun so ne tare ko da cewa wani ya ce a yan aljanna ba magana su je dandanin mutuwa a cikin ta mutuwa da suke ta farko ita kenan sai in je ma a ce mutum ya mutu kafin ajalinsa na duniya ya cika ko da ya zama hukumatu ko da hukuma ce kamar wanda mutuwar wanda ta nemi ganin ubangiji ko ko izina ne kamar mutuwar uzairi wani larifi da bakinsa a su ba wannan mutuwar tasu wato izina an kashe su ne da ya zama izina cewa dan adam bai fada wata hanya ta ko dabara da zai wuce ga abin da Allah ya kaddara yasa yan ka ba garin da ake annoba ka ko ba garin da ba a annoba kai a garin da ba a annoba ne ma za ka mutu sai ya kuma ka ba garin da ake annoba da wanda ka bari a garin da ake annoba kake tunanin to ai shi zai mutu ba ka sai shi ya zama yana danna amma kai da ka gudu ya zama kai ne ka mutu to fa'atu jahal suka ra'ayi zamani alai masu wuloci da alamun su a jikin da ana so da yawan illa ana kan kafari ba sa ta fashe sai ya koma kamar da kafari wata marar sai a fadi wannan gado na sai dole a cikin bigogin a kamar wusha su bi ba da yau kamar da ake ganin a cikin sashen yahuda inna la hakika wani ne da zufan alallah mai baiwa ne ga mutane shi ne mutane baiwa daban-daban kuma yau iya wa hauna yana da wannan raya wa'annan da Allah ya raya wa'annan da Allah ya baiwa ce babba ya ja ga mutane ai ne ya ta biyu dan su kitsina wayan faru bi sa'ada dan su labauta da Allah walakin a tsara za ta yi mafi yawan mutane wa mutum faru su ne kafirai mafi yawa a duniya sai a kara kafirai sun fi yawa inda ake faɗa wa ta'ala wani turi a tsara mafi lafiya domin nuka asalin nan sai ko zaka mai mafi yawan wani ke duniya nan duk banda kai da tsarin Allah da ita mafi Allah domin wanda suke imanin yan kaɗan wanda suke imanin yan kaɗan mafi yawan mutane su ne kafirai lafiya za ta gode wa nimomin Allah والقصر من ذكر خبر هؤلاء مدفع لك أمة الأبار ومعنا تشجوع المؤمنين شيء أكاف فرم منك على القتال bisa su tsaya su yaƙi don taimaka wa addinin Allah. Wani za ku ifa a nai, wanda ne sa aka da ta kan wata magana wa ƙatu. Fasiru fi sabilillahi wa alamu annan الله سميع عليم Bukatu ya ke fi sabilillah dan taimakawa addinin Allah. Ku taimaka ku yaƙi don taimakawa addinin Allah. Ainihi ilahi ne don ɗaukaka addini. Lari ganimati ba wai ku je yaƙi don samun wata ganima ba. Ba zan ba ku yaƙi ba don ku bayyana ku wannan yaƙi ne kuna da sadaukantaka ko abin da ya kama da wannan. A'a. An yaƙi kawai don a ɗaukaka addinin Allah. Wa'alam mu sani أن الله توأوله سميع مجيد لأحواله فتأمل كيف لي أليم مستميل لأحواله تعالى أنه مجازي كل المساكين بس شيطا ونم فيه وأقل المجاهدين أقول أقول ببا يتوى السبسياجي لدي مكاوى أجين الله أولنا الآية هو اللي بدا لفعل أقول أنه هو يتوى اللي يتايا يجي كلام فتاة للمريض aya ta kunshi narko gare shi cewa Allah kai na sanar da shi kuma ba makawa a umar yana jin duk abin da yake.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقدر ويبسط وإليه ترجعون Man zan da zai ƙurin Allah, wani ya ce waye wanda zai wane ne wanda zai ba da rance ga Allah ta baraka wa ta'ala bi in faki malihi ta fuskar da shi da dukiyarsa fi sabilillahi a taimakawa addinin Allah. Waye zai ci da dukiyarsa don taimakawa addinin Allah? Aikin lifuhu zai ba shi rance ma haza duka na bulati maula. Wannan yana daga sakkowar Ubangiji ga bayansa inda ya magana da su matsayin maganar wanda ke bukata wanda ke cikin halin so larura ta kuri cewa wani tsanin wata ala ya wadata daga gare su ya yi haka ne don tausayawa gare su bisa hadin ka taɓa rafa su a ranar sun rahama ubangiji ya ambaci wannan abin da za a bayar din matsayin bashi kamar bashi ne ba wata ba'a kuma ya kira shi mai alziniki a hakika a nan ba cinikin ba ba shi domin da an da zaka je don taimaka wa addinin Allah ai na Allah ne tunda kai a hakika an sa dai abin ne a hannunka an sa abin ne a hannunka amma ba naka bane na Allah ne wa arzuku mimma ja'alakum mustahada fi nabiyyi domin mulki gaba ɗaya na Allah ne domin mulki gaba ɗaya na Allah ne wani tazazi da yake kome kome na Allah ne ta baraka wa ta'ala don an ba shi ya ninninka a kan haka bai zama riba ba domin kusan kusan riba ba sa gudana tsakanin mai gida da bawan
الحادث الحادث ba wato wanda ma ke faru
يؤتي له suratan domin mai gida a ya mallaki bawansa a sura فأولى من نسيب ballantana wanda yake mai gida mamallaki wanda bai da farko shi ne Allah wa abdi zai da bawansa wanda yake kaskantacce da rauna wanda dama mai mallaki komai ba gaba ɗaya halaka wanda sama ne yana da kyautatawar ubangiji ga bawa ya halitta abu yace kuma na bawan alhali shi ya halitta shi ya halitta amma kuma yace na bawan to wani zai bar ubangiji rance rance kyakkyawa da an yi fikawo ya ci da dukiyar ta lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala an fi bi kalbin da kwanciyar hankali da jin daɗin rai ai lariya an wala su ma'ada ba ya dan riya ba ko dan alinka jinsa wani duk hukumin halalin ya ci da dukiyar daga halal halisan lillahi kuma ya zama Allah kaɗai ya duba ya ciyar bai wura iko Allah ya ninninka ko ya zaɓa wani kofi kira da bai wura iko wata kira da bai wura iko a shi yasa a nan dai akwai kira o iko a ba ni ne kaɗai ba bai wura iko da farko kenan sai ra'ifuhu ta biyu kenan fayura ifahu ta uku kenan fayura ifuhu ita ce ce ta hudu wanda duka kirarin da guda hudu sabikiyai ne Allah ya lallai ka wannan abin da mu gare shi shi wanda ya ce ɗin al'afan kasira ninke ninke masu yawa nimfani ninke ninke masu yawa min asirin tun daga goma la aksarin sabi ne zuwa ta yadda ɗari bakwai kamata ya ce yadda za a faɗa nan gaba في قوله تعالى أخذوا أبين لمسلم الذين يكون أمانا في سبيل الله وسلامة لما تنسر أسرابه يكون ثم لسبع أبهما وكثرة المرافقة يوم أنك أول أما أحسن إلى تتصور ودن يدع أخذوا فألا أوجد شيئا ولا عليه الصلاة والسلام يشوى kusurran Allah kusurran Allah a sahabbai na hukuma da su karan bara bayana Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da ubangijin da rayuwa ta tabbata da ikonsa da haka da ake ɗayan ku zai ci da kamar uku da hudu na zinare da ne kai mu da nabin ɗayan su ba ko rabin ma mu da nabin. Ta wallahu ya kamin Allah ne yake danke arziki yake hana arziki in suka rinka yake hana arziki amma ya sha daga wanda ya rufa ba za a rufa shi din ba. ibtila dan a gwada a ga ya zai in an sa shi a halin talaucin ya zai zai da wucewa Allah ne dai ya sa shi a wannan halin kuma ba wani ya wulakanta ga Allah ba inda ba yanda ake ɗauka ba ba yanda mu ɗan adam yake ɗauka ba wani yake wanda ya samu kuɗi wanda Allah ya azurta ai shi ne madaukaki to ba lalle ba Allah subhanahu wa ta'ala yakan ɗaukaka yakan ba da dukiya ga wanda yake ma ba nasa ba an ba garo dukiya wadda a zamaninsa ko ba na ma a iya cewa kamar ba a ba wani ba. Wa ake na min kuruzi ma ina mafati a wula sanu ubin usbati ulul uwa. Amma a ƙarshe ya tabbatar da cewa shi ba ba na Allah ba ne. Ba san na ji wa bidani na aka kisa shi yasa dan an ba dan adam arziki wannan ba ya nuna na Allah ba ne ba ya nuna ɗaukaka a wajen Allah ba ɗaukaka a wajen Allah shi ne mutum ya rike matsayin da Allah ya bashi ya kula da matsayinsa cewa shi fa ya zo duniya nan ne da murtani in Allah ya sanya talaka ne mutum to ya hakura da talaucin sai zai bauta wa Allah da ban dole ya kara da ya ce ba na nawa ce in kuma Allah ya samu da shi ne to ya kula da arzikin da Allah ya masa ya ba Allah a cikin arziki ya tsaya ba Allah a cikin arziki shi ne bayan da kafin da suke ɗauka cewa ai wanda ya fi dukiya a nan duniya ai a lahira ma ya fi kusa da Allah ta ce ba haka bane wa qalu nahnu ahsaru amana wa aulada wa ma nahnu azabin aka ce wa ma auladukum wa ma amwalukum la auladukum allati tafarrukum illa nazubba yau dukiyar ku ko yau ƴaƴan ku ba shine yake nuna matsayin ku a wajen Allah ba dukiya ba wani abu ba wajen Allah ƴaƴa ba wani abu ne wajen Allah sai fa wanda ya tafi da dukiyar tasa a cikin abin da Allah yake nema ko tafi da ƴaƴan nasa ga yadda Allah yake ne illa man wa ma wala wa ma wala wala wala rukun fi farko illa nazfa illa man amana wa amina salih Allah shi ke da bin arziki ga wanda ya so ibtila dan a gwada a gari waya su yake shimfidawa ko wato ayi itibari idan raba hal yasiruna su wanda ba ba su arziki ma za su yi haƙuri wala kuna ba za ka yi ƙara ba amla ko ko za ka dinga kai ƙara malamai masana Allah suka ce ɗaya daga cikin abin da ke kawo wa ya zama da mummunan makoma ma'ana ya cika ba ba musulmi ba shine yawan kai ƙara Allah Allah ya haɗa ka da talauci kuma a ce ga ka ta tare da a ce ga 'ya'ya da abin wannan kada ganin haka za ka rinka buga baki ai ba shi cikin ka zame za a rubutu ku a wuyan na yake ba a wani kamar da abin da yake a wuyan Allah ne ya gina mu ce kowa wanda ba na illa ala zai sai ko a ba a wani kakara su da ka kula wa wani kuma shi da ila na lura da kuma iyawa shi ya sa malamai masana Allah su fahimta ce irin wannan yawan kai ƙara Allah yana sauka wa ɗan adam ya rabu da duniya da su samu da imani a kowane hali kan yi Allah da kan ce ka mutum ka za a ƙarƙashin ka to wannan kawai sai dana wanzarin sababi ne amma Allah shi ne da yasa kowa kuma Allah ya kana ga kowa arziki Allah ya kana ga kowa arzikinsa man da su lare ila na lari a wayar su yake yaro ta arziki yake shimfiɗa arziki yau da yake shimfiɗa arziki liman ya sha ga wanda ya nufa imtihan shi ma dan a wada Allah hal ya shuru na Allah za su gode wa Allah ko za su gode wa Allah al-ma'lum min al-shari abinda ake nema daga mutum ayyukuna izabo kamar yadda wani mawaki yake faɗa wato wanda yake jahili ne yana wasiya ga ɗansa abu na ya inna abaka karibu yaumi a kasidar da yana halin fitar rai ne shi ne kasidar da ne wa ɗansa wasiya a kai ɗana ka ga yau babanka fa yana dab da ranar mutuwa ta yi ranar mutuwa ta riga ta zo shi yasa ba za ka ji abin da za a faɗa ma a cikin ke faɗa wa ta gani ma a ga na ka rabo ka jirgin wai za su dinga hasa su kun fasa sama wata gani ka kokari ka nuna wada ka nuna kana da shi ma a ga na ka rabo ka jirgin ba ka dai Allah ya baka wada in Allah ya baka wada to ka nuna kowa ba cewa Allah ya baka a daidai wani Allah ya baka ka koyi in ka yaka ba ka gode wa Allah ka haka ba ka gode wa Allah wani za su ta kasa su in kuma ya zama talauci ne ya same ka to kai kokarin kyautata kanka kar dan talauci ya same ka ka kasa wani kasa naka a yau in riga ka daya ya zama kullum za ka wanke kasa za a daga ganin ka da ita tantan a kaka ta da riga ka daya ba za ka mata ce dukun dukun dukun dukun wai dan a san kana halin bukata ko ka ɗauka ruwa wankewa a kullum ka sa a ganta don so wani zai ɗauka ma anya ba sabuwa wace irin anya ba sabuwa wace shi ya sa a kyautata wata ruwayar fata hammali ka jure bala shi raba kada ɗan adam ya kai ƙarar ubangiji a halin babu kan kuma ya ƙetare matsayinsa don ya ga yana shi. Babu ta isharar ta ce, akwai nuni koyayye a wannan ayar zuwa cewa dankewa ba makawa shimfiɗawa ta biyu baya don Allah ana kata su sani akwai baiwarsa da za ta biyu baya sabanin basu shimfiɗawa sai ta iya zama kauru bai biyu baya a wani su zo ga Allah kuke komawa filayi da kalayira bilba idan ta jama sai da تحية لأعمالكم لأيكم ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل حسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من بيتنا وأبناها إلى ألما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
ألم ترى أشيء بك تعمل أمار إلى الملائكة والجماعة بقى min bani isra'ila daga wani isra'ila samu labarin jama'a ba da bani isra'ila ruminat ma'ana yankai an kunta wa tara ma'ana yankai ko ke fi ila shi yasa aka ta'addata da ita da ila in ba da haka ba ita tara a tana ta'adda ne da kanta kamar ta kaddama da zero irin yadda a baya ma irin su ya gaba wani su ba mu na da zero ma ta kaddama duk ba ma'ana kamar wanda ya gabata ne a nan tare da zai na har jumin da ya yi المقصود من في هذه القصة ما نفاد أن بتم وأن قصة وأبدا أبدا إسمة عند أبدا متعني ديوة amma kuma mafi yau zuwa ba su gaskiya ba abin da ake nufi ko al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye ko ku zamo kamar zukiro kamar wanda aka ambato a wajen kamar bikira kamar da aka ambata cikin jubri a wajen tsoron muhalafati ko saba wa umarni ku kiyaya ko ku zamo matsorata irin yadda wannan jama'a ta bani isra'ila ta zamo matsoraka ku kiyaya da ku saba wa umarnin manyan ku kamar yadda wa'annan suka saba wa umarnin babban su ya ce musu kada su sha daga ruwa suka ce ya ba ya za a yi a ruwa suna jin ruwa. a da su samu labarin wasu jama'a ba daga wani isra'ila ne ba da musu musa bayan mutuwar annabi musa a ranar na wa alaihi salatu wassalam ai la tafi ba samu kisar su ba wa balin da labarin in karu lokacin da suka ce ni nabi nan ga wani annabi na su wato shi jama'ar daga banu isra'ila ne wa hasul mabdai tilkar kissa hasul mafarar wannan kissa annabi ibn fati musa cewa lamarin da sha'anin yanda annabi musa zai wafati sai ubangiji ya sanya yushau ya zama shi ne mai kula da banu isra'ila in za da ilafancin hakikalin tsayawa sannan ya da shi yushau ya mutu sai kalabu ya zama shi ne halifa sannan ya ce sannan kiliya sannan kiliya sa wai na gaba da aka amaka abullah da halifanci kamar wanda suka gabata sannan amalikawa suka bai daga wani isra'il su amalikawa suna zaune a wata ƙasa kusa da ɗan jimaganci ana cewa da ƙasar filistin su suna daga 'ya'yan emily ɗan ƙara Magana mu Amalika na suka yi jaya suka mafi yawa daga garuruwan Bani Isra'il. Mulkin arba a yaƙi wanda ya haɗu suka kawo fiye da mutum ɗari hudu daga 'ya'yan sarakunan su. Suka tura musu jizya a san da Bani Isra'ila ba su da wani annabi wala zuriyar su rabe ba abin da ya rage ma daga zuriyar annabawa sai wata mace mai ciki daga zuriyar Lawi daga 'ya'yan annabi Yaƙub. sai ta haifi yaro ta ambace shi shamuyin yayin da yaron nan ya girma sai Allah ya ba shi annabta a kan banu Isra'ila ya aiko shi zuwa banu Isra'ila malika sannan ka nemi ya ba su sarki ya musu sarki da zai sai da lamarin su zai rika shirya da su ga abin da gyaruwar su ke cike sai sai musu da ɗaluta ba kama nan ɗaluta sai musu da ɗaluta da ayin ma ƙasar nan ai zuwa ƙarshen abin da Allah ya bayyana a baka duba ba zuwa kirtan su da labarin in kanu lokacin da suka ce ni nabiyin nan ga wani annabi za su wa shawun shi ne shawun in asra na malika ina so ka tsaye mana da sarki buƙatin ma'ahu in ka tsaye mana da shi za mu je mu yaƙi tare da sarkin fi sabilillah don taimakawa addinin Allah. Don taimakawa addinin Allah. Wato, don ka zimbihi kalimatuka. Kalmar mu za ta tsari da wannan sarkin wannan rikici zai ilai, ya zama da abin da za mu yi muna shugaba da zama koma da shi. Ƙarar na biyu nan, sai a nasu ya ce da su, Allah a fi mu in ku ba alaikun gano, ku gane abu ne fa a kusa, in aka ce ku ɗin nan ku fito ku yaƙi. a sai tun a wata kira wata kira kuma a fi tumu wal kasar wal fatta a jiskisi min nawi a sai tu wanta kalfis fati zuke yanda ibn malik yake fada a kiyar sa ko abu ne fa a kusa in aka ce ku fito ku yakin Allah fatu da zama ko tana ku yakin sa a bar wasa shi Allah fatu shi ne labarin asadin والاستفهام ليس قليل التوكيد استفهام هل أتيتم dan tabbatar da sauraron haka ne cewa abin da ake sauraro da yin kwanciyar da haka za su abin da aka yi za a fi kwanciyar da haka za su kalu suka ce wa ma da na Allah da kasu da fesa rinna me zai hana ni yaƙi don taimaka wa addinin Allah Aba a ce ba mutum mai yaƙi don taimaka wa addinin Allah mu kasa wa ga rumun na alhali ka kullum nan duk da mu من جهادنا لجد نجم وأبنائنا دائم أبت بيهم وقتلين إن كان آئنا ونام إن كان آئنا ممثلين بشيس تنكر بشيء وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت إذا جالوت شنك من إسرائيل ونا أي لا مانع لنا من أي ما دليل الذي سامكين ياجي مع وجود مقتلين كان هذا سافر أبدا زي يقول جميعي inda shi ne an kashe mana ‘ya'ya da mu daga gidan dajin. Ƙara ta'ala, wani tabaraka ta'ala ce, فلما كتب عليهم القتال ثم وقتين da aka aka rubuta lakin akan su aka faranta musu a su yakin da wannan sai juya da baya an gangare daga yakin wajen mu suka ji tsoro a shida ba kurani kawai illa kalilan ne sai ko ɗan kaɗan daga cikin su kuma da su da abaru na harama a ɗanu su ne wanda suka iya ko ƙetare ƙoramar da za a faɗa nan gaba tare da ɗanu ka ba su yaji yadda bayanin zai zo a nan gaba. wallahu wani subhanahu wata'ala alimu masani ne da zalimi da azzalimai kawai jazi zai sa kai wata alam nabiyyu rabbahu irsala malikin wannan annabi ya yi tuntu ubangiji ya aiko musu sarki fa ajabu sai ubangiji ya amsa masa ila irsal dan aka aiko dan ya zama shi ne sarki وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتساءم من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بقته في الحلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم النبي سيتي لسوء إن الله أجيب أبنجي قلب أسلكم دانوشا يا أيكم دانوشا ملكا أما سينسرقي وتشيد دانوشا تنسونا لأشهر أبنجي ce. kamar Dawuda. Wato a ce za a kawo cewa awon safa a lutu ne daga larabci wannan ba daidai ba ne. Da asalin sunan ba na larabawa ba ba na larabawa ne shi yasa tsaya a ɗan awon sa ko istiƙajinsa a kora wa kai abin da ba lalle ya kai ba ne. Allah ya kun kuɗa lutu a matsayin sarki. A kalu suka ce Allah ya kuru da kulwarku alaina. Ta yaya za a ce ɗalutu ya zama wani yau shi ne sarkin wani hadu a hukumin mulkimin alhali man fi cancantar mu zamo sarakai. Ya Allah wani ta ɗin da mamlakati wani lokaci. Mun ɗalutu bai daga gidan da ake samun sarakai bai daga gidan da Allah kan aiko annabawa wa kana jabbar ya kasance majini ne aurariya ko ko makiyayi ai annahu lam yakun zuriyati wa hum lam yaqul domin shi ba ya cikin zuriya yahuza dan yaqul a wa qawl domin su zuriya yahuza su suke yin talauta wannan nubuwa da yace wannan nubuwa ai da kawai lam yakun zuriyati lawu don zan wasa da zama daga zuriyar lawu ba wal wa zuriyati binyamin ya zo ne ya fito da daga wurin Binyamin mafi karatu mafi karanci shekaru a cikin ɗayan annabi Yakub. Shi ko Binyamin a duniyarsa ba a taɓa samun annabi ba ba a taɓa samun sarki ba. A bari an tsaye da su mu, an tsaye da su a cikin sana'o'i na ƙasƙanci kamar wannan da aka faɗa cewa ai a majini ne saboda saɓon Allah da suke saboda saɓar Allah da suke yawaita shi yasa sai aka mai da su ko baba wala mai da sata mai ba ba yalwa mata dukiya bai da yalwa dukiya a yasa ilimi ya da zai samu shi ko da ita Allah ya kabata mulki su bai da sarauta qala annabi lokaci annabi yake da su inna la safahu alaikum Allah ya zaɓe shi dan ya zama sarki akan ku wa zadahu basata ya ƙara masa yalwa fil ilmi a ilimi والجسم الذكي وكان علم بني إسرائيل ومن شيء دام يقوى أكيد بني إسرائيل إلى مئة سنة وعلم له يأتي ثورة الجو وأتبعه موسى يأتي كان بيئة وكان حلتة آه فكان يحفظ التوراة لكن في عهد في التوراة وما يتكجل حلتة كان يزيد على أهل زمانه بكتفي ورأسه duk wannan ta da tsawon ko gwada tsawo da shi daga ba abu ta zama da sa sai a shi wancan din iyakar sa kafaɗin ɗalu lalacin kawo wannan dogo ne dogo ne na ba a samu kamar sa amma da su a suna gwada tsawo da ɗalu sai a ga bai fi kafaɗin ɗalu ba a ɗalu ke ya fi shi tsawo to an ce ya zo a jinsi cewa ya ce shamur ne addu'a ya roƙi wa mai ya aiko musu sarki sai Allah ya ba shi ƙaho akwai turare a cikin ƙahon ana kiransa turaren tsarkaka akwai sanda Allah ya aike zuwa gare shi cewa idan wani mutum ya shigo gare ka wanda sunansa ɗalutu to ka zuwa a cikin ƙahon idan ka ga ruwan da abin da ke ciki ya fararo to ka shafe kansa da wannan abin ka gwada shi da sanda idan ya zama so daidai da tsawonta to shi ne sarkin da za a ba ku yayin da ɗalib bai shiga ga wajensa sai ya aikata sarkin ya aikata ga ɗalib yadda aka umarce shi sai ga shi daidai da tsawon sannan ya shafe kansa da wannan man ya ce ya faɗa masa cewa Allah ya sanya ka sarki bisa banu Isra'ila sai Dawud ya ce ya za a yi a ce ni ne zan sarauta a kan banu Isra'ila tare da cewa ni koma baya ne a cikin su sai sai Allah ya ce da shi ai kaga Allah Allah yana ba da mulkin sa ga wanda ya nufa a wala mu ji muka wani sha Allah yana ba da sarauta sa ga wanda ya nufa Isa abu ya nufi ya bashi la'akira alai ba wanda yake da dama ya ce da Allah me yasa ka ba wani wallah wato ubangiji mai mafaiwa ce ali masani bi man wa ahlu dole tantance a ce a wato Allah ya yi mata masa قال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال له نبيهم annabin su annabin wani Isra'ila ce da su amma kana mu'minu ayata da suka nemi aya daga wajen annabin alamurki bisa zama wata rufi shi ne sarkin su inda ayata mulkihi alamar cewa shi ne sarkinku alamar cewa shi sarkinku ne shi Allah ya ba sarautar ku an ya ce ku mutabu shi ne ku ga akwatu ya zo muku a sunduku akwatu kana fi sunan anbiya wannan akwatin ya kunshi surorin annabawa an zala wallahu ala adam ubangiji ya saukar da wannan akwatin ga annabi adam wasta mara ilai ya cika mana cewa har yanzu hajjin banu isra'ila فكذبتهم الأمالكة عليه سي أمالكة وأذكر الجاي بن إسرائيل أكون ونن أفاتو وأهزوه سكفاش سكفاش أخاتو أفاتنا وكانوا يستفكرون به على أبوه أمالكة وأذكر الجاي تستدس كجياجي تسلميني سام النصر البركة أفاتنا أكم بجي أبو كان غامس ويبتبونه سنة مرض سنة ساشا أغما في الكتاب أوجه ياجي ويسكنون إليه سنة نونا karkata ko nutsuwa gare shi kama kala ta'ala kamar da wani tabaraka wa ta'ala ya ce fi sakinatu min rabbikum da akwai nutsuwa a cikin sa dumanin qulubi nutsuwa ga zukatan ku a wannan akwati min rabbikum daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala a an faɗa a baya wa kana min hashabi shamsha an yi wannan akwatin daga itacen shamsha wa tsoro salatu aluri yana da tsawon kamu uku wa aruhu zira'a ne faɗinsa kuma tamu biyu an kawata shi da zinari wannan akwati ya zauna wajen annabi adam wanda akwai shurorin annabawa gaba ɗayan su a ciki akwai sura ba zala sallallahu alaihi wasallama da gidansa a da sabansa da cewa gashi a tsaye ma ne saban sallah sannan wannan akwatin zuriya annabi adam ya zama suna gadarsa daga wannan sai wannan har ya zo ga annabi musa sai annabi musa ala nabi na wali salatu wasalam ya zama yana ajiye a taura a cikin wannan akwatin ya ajiye ragowa annan da aka bashi wanda ta kakkare sannan manu isra'ila suka gaji wannan akwatin bayan annabi musa wato koma hannunsu shi ne ma'anar gada an sun kasance su wani kira sun san da suka fito wani yaƙi sai su gabatar da akwatin nan a gabansu malaku sun kasance suna ɗaukar sa burbushin kawunan masu yaƙin sannan su haɗa a cikin yaƙi idan suka ji ƙara sai su tabbatar da cewa aikin ya nasara akan abokan gabansu falaman ƙararrar an biya wu yayin da annabawa suka zama ƙarewa sai Allah ya sallata malakawa a kan bani Isra'ila saboda ɓannar da suke Amalikawa suka kwace akwatin nan daga bani Isra'ila suka bai da akwatin gurin da ake tsari lokacin da ake tsuguno yayin da wani ya nufin bayyana sarautar talo sai har sanada musu bala'i sai ya zamo wato duk wanda ya ba wani a gindin wannan sai aljanare shi da ba su har abin ya kai garuruwa biyar duk sun rushe daga garuruwansu yayin da tsoron su amalika wannan ya girmama a hana zuwa sai suka furta wannan akwatin lahala suka kai shi jeji sannan daga sannan ne mala'iku ta ɗauko akwatin ta zo a ɗalutu sarki ɗalu da wannan akwatin a alamar mulkin sa cewa akwatin zai zo muku to a fiye su ko nutsuwa fiye su ke da yake akwai nutsuwa a cikin wannan akwatin dumani na nutsuwa na kurobiku ga zukatanku wa baki ya tsira fiku daga wajen ubangiji wa baki ya a cikin akwatin ma an ajiye muku wani ragowa bi ma taraka ali musa daga abin da iyalin mutanen annabi musa suka bari wa alu haru da iyalin annabi haru a ai taraka ma nan da aka ce alu da alu ba wai ana nufin iyalin ba su kansu shi annabi musa da annabi haruna wahiya na ala musa su ne sambatai biyu na annabi musa kakarmar da suke ba sau jiki ba a wa'asa da sandansa wa imamu harun da raunin annabi harun a wakafizun min almani da kuma wani taiki a ko samu daga jarba alasina da zura ne wanda yake sauka musu ko kwando na wannan jarba da take sauka musu wani raru min alwai da wasu karyayyu daga allunan nan daga allunan da aka bayar ga annabi musa to wata hannun mala'ika mala'iku za su ɗauko akwatin nan gare ku haru yin fa'ili ya ce ku hali da daga fa'ilin ya ce ku tunda fi zalika hakika abin nan da aka ambata ya kunshi da ayatan lafu babban aya gare ku ala mulki yi bisa mulkin dalu in kuntum mu'min matakar dai za ku imani amanatu mala'iku mala'iku su ɗauko su dukin nan bayan sama'i wal ard da kayan sama da ƙasa wajen zuwa da ilai bani isra'ila suna kallon su duki a tawar abin da dalu an sai da suka ajiye a tsibirin nan a fatin nan a gaban ɗan ɓarɓaro mai mulki rasan nan ne banu isra'ila suka yadda cewa a shaida ɗarin su shi ne sarkin wasu tara wani lalziyari sai gaga fita yaƙi a fata da zirka babin sabi da alfa shi a ɗarin sai zaɓe mutum dubu sabi da cikin samarin banu isra'ila
فلما فصل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه فليس مني ومن لم ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين دعاء فلما ارسل عند قالوا سيدي قالوا يبدو حرجه ya fito min da zoji da rundunar hannun baitul makadisi daga baitul makadisi wa kana harran shadida ana tsananin zafi ne tsanani wa talabu min ulma banu isra'ila ta ce suna son darudu ya ba su ruwa da za su sha kana sai darudu ya ce da su inna la mutalikum ubangiji zai jarrabe ku mutalikum zai jarrabe ku zai gwada ku bi nahari da wata korama liyan tsarar muliyu min kumara dan mai biyayya ya bayyana ya saba wa umarnin Allah ma ya bayyana a cikin ko wannan arzu wa Palestine wannan korama tana tsakanin Jordan da Palestine kamar shari'a minu wanda duk ya sha daga ruwan wannan korama an yi ba yi daga ruwan wannan korama fanasta ne to shi ba ruwa na da shi ba na ba ainihin asrai ba a cikin madiya wa malaka dan wanda ko bai dandana ruwan ba yanzu ko bai dandana ruwan ba fa innahu minni to shi na wani ila mai ta rafa da fatan biye sai fa wanda kan fata ɗaya da hannunsa ya sha to shi na wani amma wanda ya kan fata fiye da ɗaya ko ba na bane garfatan a wata kira a wata kira kuma gorfatan shi ne mai fashewar rami sai wanda yake ya ɗebo kan fata ɗaya ko ta babiya yawan da wannan kan fata ɗaya wala mai zin a wato bai daɗe ba a ha a kan kan fata ɗaya fa ina wumin ne to wannan na wani wannan yana tare da ni fa sharibu min mutanen wato wannan sai suka sha mutanen ɗanusu sai suka sha daga wannan ƙoramin lamma wafu yanzu suka je suka suka ɗewa a maimakon takura da kamfatar guda ɗaya a sai suka ga yaushe kishi wanda suke ji ana wannan zafin a cewa kamfatar ruwa ɗaya ta wadatar da su ga illa kalilan min sai ko ɗan kaɗan daga cikin su a ƙasar ruwa alam garfat su sun takaita musu kamfatar ruwa ɗaya ruwiya an waito Allah haka fatu rishu bin madawatin cewa wannan kamfatar ruwan guda daya ta wadatar da su abin da ke bukata dan sha da wanda ke bukata dan sha da dabbobin su wa kanu salasa ne ajin wa bil aka ashira rindu su wa'annan wanda su kekare da kogin nan ko rafin nan tare da shi ta rufe mutum ɗari uku ne da goma sha a falaba dawo yayin da ɗalu ke ƙetare wannan kogin ruwa wanda zai na amanu ma da shi da wanda suke imani tare da shi wannan da zai na kasa ruwa da garfa su ne wanda suka kai ta karfata ruwa ɗaya ɗalu an da zai shirin wanda suka ta sai suka ringa cewa ba wata kata abu wata da zai ma ba mu da ƙarfin yau na karar jaruta ko junuri da rundunarsa ai yau jaruta ya fi ƙarfin mu ai bigitalin ba mu da ƙarfin mu tare su da yaki wajen buru suka ji tsoro ولم يرضوا فاتكلوا ولا هو بقى قال الذين أما وإن يظنون كتبت يمكنون تذكرك جانا ملاك الله cewa su dinnan ba wata wa za su koma ga Allah suka ce bai ba su zan koma ga Allah da suka tashi alkiyama wani wanda zai da jawazu su ne wanda suka ƙetare wannan korama kaf habari ya fi bi ma'ana ta biyu da yawa akan samu jama'a ya kaɗan amma ta yi rinjaye akan jama'a mai yawa يجب الله عارفا والله الله سبحانه وتعالى ما الصالحين إلا كان ما سجوليا إلا كان ما ساقولي من الأول والنسل إلا كيف كامسه إلا باب لمشي والنمري لما تروا رجال وجنوده قالوا ربنا أطري علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ولما ملكوا yayin da ɗaru da jama'ar da suka fito da jaruta nan kafta yake da jaruta a shi da sarkin abanikawan wasu nuni da shi da rundunarsa ai za a nuna kitalin ai banin isra'ila suka fito fili don su yaƙi da jaru wata fau suka yi tahu tahu ɗaru da suka ce rabbana ya ubangiji a kai alai nasa muna roƙonka ka zuba a duniya gare mu wasan duka ƙanana ka tabbatar da kafafuwa kuma ba ta kawai ki kula da ta fuska ƙarfafa zukatan alal jihad ka ƙarfafa zukatan mu musa mu yaƙi don taimaka maka don taimaka wa addininka wan surna ka taimake mu alal qawmi kafirin duka mutanen da suke kafirai ka taimake mu duka mutanen da suke kafirai هزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
آه. آه. فلما جاءوا الذين آمنوا معه قال لا أكل لهم الذين يظنون أنهم لا كلها kamar yasa dinga riga dinga da wasu ya kan tsira da bizna ba ba sanin wannan ba bala zu ya da dalo da jama'a da suka ƙetare kogin tare da shi suka fito fili lijalu da da jalu da rundunar sa ta bayyana dan yakin suke so so nace wani ta zuba na hakuri ka tabbatar da kafafunmu da karfin kasan mu duk da yaki ta taimake mu sun kana da ke kafirai ta azan mu da suka karya rundunar jaru ta tsaro suka karya rundunar bi iznillah da nufin Allah da yadda da izza wato bi iradatihi da nufin Allah a wakata da Dawudu jaru Dawudu bakana fi akar dani suna shirin na tsani ya kashe jaruta ai ibn aisha dan aisha wa kana aisha ne zaka askar dan aisha dai na kira da dan wa kana auladu salatu da ashira ya'yan shi aisha mutum goma sha uku ya'yan sa maza ba hu asgaru karamin yana tare da shi shine dawudu wa kana ya argana dawudu yana kiwon dabbobi kana ma har zo ne kitabi yanda sun ta dan yaki mara dawudu ya hadari annabi dawudu ya wuce da wani dutse sai dutsen ya kira annabi dawudu kai dawudu ki yi ne ka dauke ni ni ne dutsen haru sai ya dauke shi sannan kuma dawudu annabi ya wuce ya wucewa da wani dutsen wannan dutsen ya ce da shi ka dauke ni ni ne dutsen annabi musa shi ma ya dauke shi sannan ya wuce da wani ya ce da shi ka dauke ni ni ne dutsenka wanda da shi za ka kashe jaro sai shi ba ya ɗauke shi da yanzu zan yi guda ukun a cikin da kansa yadda sai sauzo don yaƙi sai ɗaru tuye yasa aka yi shela cewa duk wanda ya kashe jaruta kusan wani rukunanci zan aura masa ‘yata ko na su gofe mulki zan ba shi rabin sarauta ta wani ya taɓa dam a hari.
aka kasa samun wanda zai ce zai tari jaro su.
Wasu aka ɗaru su.
Sai sarki Arab ya roƙi annabi Shamuel, Kada aran bahu.
sai annabi Shamuel ya roƙi Ubangiji. Aka kawo masa wani ƙaho, shi dole da akwai mai a cikin ƙahon. Aka ce da shi, wanda zai iya kashe jaro shi ne wanda idan aka zuba mannan a kansa ba zai fararo ga fuskarsa ba. a alƙalin sarki za su je ga yaki mutanen gaba ɗaya ya zama yana shafa mai a kansu. Jirgin sifatu a hadan wannan sifar da aka faɗa ba ta dace da kowa ba. Ila an wasala har ya samu saduwa ga dawo sai ya zama shi sifar ta dace da shi. Sai a dawo su ya ce da dawo kai ne za ka fito na fito da shi. Ya ce kwarai sai uciya bin digilahi aka kawo masa abin harbi ya fito da dutse daga jikansa ya ce fito na ibrahim na zan harbin nan da sunan ubangijin ibrahim ya fito wani dutsen ahar wanda daban ya ce da sunan ubangijin isaka ya fito wani dutsen kuma ya ce da sunan ubangijin yakob sannan ya sa wato a cikin abin harbin nasa yana haɗa su waje ɗaya sun ka koma dutse ɗaya sai da fi jaruta da wannan dutse ya same shi a cikin kwakwalinsa yin limani dutsen ya fito daga kwakwalwarsa ya tafi ya zamo sai da ya kashe mutum talatin sai annabi dawud ya kama jaruta ya ɗauko shi sai da ya kawo shi ya jefar da shi a gaban ɗanu a ɗaro su ya munna da haka da shi da wanda suke tare da shi daga wani isra'ila wanda wanda wanda na kawai aura masa ya tasa yadda ya masa alkawari ya ba shi rabin sarauta ya zauna kamata shekaru arba'in wa shamuilu yayin da ɗarutu da shamuilu suka koma ga allah sai shi annabi dawud ya kaɗaita da sarauta ya zama yana rayuwa daga sannan a matsayin annabi sarki har shekara bakwai ya samu sannan annabi Sulaiman shi ya tsaya matsayin sa ɗansa dangane da annata da sarauta a lokacin Dawud Jalu Dawud ya kashe Jaluta wa atahu Allahu mulk Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Dawud da sarauta fi bani Isra'il cikin bani Isra'il ai istiqlal shi kadai da abin da shekara bakwai wani kibata Allah ya ba shi kiba a dubu wata da ake nufi da kiba annabta بعد موت شمول بعد موت الشمول وتعالوا بعد موت وتعالوا ولم يتبع آل أهل الأرض kafin annabi dawo ba a taɓa samun wanda ya zamo shi ne sarki shi ne annabi ba a cikin banu isra'ila masu sarautar daban wanda ake ba annabtar daban wannan mun ma sha ubangiji ya sanar da annabi dawo daga duk abin da ya sanar da shi kasan ajin duru'i kamar yin sulke yadda ake yin sulke ko man cikin dai ko ma'anar maganar da mutane cikin tsuntsa yake wato da suka zaci duru ko hana ya lida fiye ne a sai zamo bakin karfi yakan yi laushi a hannun annabi dawo din gani zalim ba wai sai a sa shi a wuta ba wayan su ju kalgazin ya ringa sakawa kai ka ce auduga ce aka sanar da shi magana tsuntsaye aifan a ko kuma kan da zaka wato kamar kai aka sanar da shi magana tsuntsaye ai fahami a swatiya ai fahimtar miliyoyin tsuntsaye ban majali da ai bayan ba wani tsuntsaye ba duk wani ne rai na to an sanar da annabi dawo ma'anar maganar da suke walau da ta fa'u layin nasa in ban da cewa ubangiji yana kare mutane ba a rawun ribarin sashen tana kare su da sashe a badaru ba'ari shi ba a rahun ɗin badali ne na ba'ari daga na lafisar tilar da duniya gaba ɗaya ta gaba lalace duniya gaba ɗaya da sai ta lalace bi gana mutum mushriki na yan san samun rinjayen kafirai wa tsakiyar musulmi na ƙarshe musulmi wata alifin masallaci da rusa masallaci da rusa masallaci ai kyaula annan layan fa'un nasa ai banda cewa wani yana ake mutane wa alhukumar masu a nan mutanen ana nufin kafirai da masu saba wa Allah Muhammad Allah na ake su da sashen mutane su ne ma'abuta imani da biyayya ga Allah da kafin sigirin da a kan duniya. Su kashe mummunai, su rusa masallatai har tsira da garuruwa. Wasu ka ce, abin da ake nufi da wannan, in ban da cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana ijewa da sababin mummunai da managarta bayi yana ijewa daga kafirai ko mabannata da duniya an waye da duk ta ba shi ai da ta halaka da ita da wanda ke cikin ta daidai ubangiji da wani kawai ta'ala yana ijewa da mummuni daga kafiri yana ijewa da managarci daga wanda yake ba na manu daga wanda yake mabanda shi an karo da kadan umara dan umara Allah kare ya garin su yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
المسلم الثاني Aki ajin min ali baiti min jira da yasala Allah yana idewa ba wato musiba da ta amince daga ma'abota gida ɗari a daga makotansa saboda daga makotan mutumin musulmin da yake na kirki saboda wannan musulmin na kirki ya za a yi kokari a ga an zauna kusa da bayan Allah managar domin sababin zaman sai ya zamo an idewa bawa abu da yawa abu da yawa sun makara sanar da za a karanta wani rari ba wula za su mara wani barin al'aya walakin nan la sai dai wani su hana wata ala zuwa farale mabucin baiwa ne alil alamin ga halitta gaba daya yani yana nufin an lam al-fasadi ala hadha al-wajhi cewa inda ya banna musu wannan fuskar fi dariki amin lahi wa tafarruli ta hanyar ni'imar Allah ne da ya da baiwarsa fa amman nasa sai zaro ya ga mutane gaba daya abu ne sananne an da laula a mafi za a yi cewa laula harafi ce da suke nuna hannuwa wani abu shi wani abu ba zai samu ba saboda samuwar wani abu yanzu kace laula zai dula aka yi ka nuna cewa samuwar zai dula ita ta hana ka je wajen ɗan ba za a samu zuwa wajen da bai samu ba saboda akwai zai dula to wani abin da ake nufi bacin ƙasa da yiwu ba saboda mai a saboda samun ijewar mutane a sashen suke ijewa daga sashi wannan ayan kamar kan dalilin kamar dalili ne hujja ce ga abin da aka ambata a cikin gisran da shar'an tayin yaƙi da kuma cewa za a taimakawa Dawuda a kan Jaluta, Dawuda zai kashe, Adam Dawud a ranar bin Dawud Salatu Salam zai kashe Jalut. to a wannan fasa walakin Allah zuwa fara al'ala sai dai ubangiji mai baiwa ne ga halitta fada fa ba a rahun mai ma'ari shi yasa ya ture sashen su da kawo wasu
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين tilka ayati ayat wannan ayoyin wanda aka yi nuni da da da ishara ta nesa saboda Qur'ani ko kusa yake da kai amma da suka sa ta kai ba tafiya ku ne ba kai ma hannunki ne su ci a Qur'ani ko su cin Allah shi ya sa girmamawa ne ya sa aka ce tilka wayannan ayoyin ayatullahi ayoyi ne na Allah ayoyi ne na Allah da suha da kutuwa muke karanta da gare ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya kuwa da sirri da gaskiya wa innaka hakika ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da min al-mursal kana cikin manzanni na Allah da ji bi inna kama magana da inna magana da wajen da tawassuli la min al-mursalina raddu raddi ne da kaunin kuffar a fadin kafirai da hudu suke faɗa manzo lafta mursal kai tunda ba abin aikowa bane to shine aka yi musu raddi da cewa wa innaka lamin al-mursalin hakika kai kana cikin abin aikowa na Allah tabaraka wa ta'ala to تلك الرسل فضلنا
tilkar su fara labarin alama تلك amfana a nan ko shi a tafi a kai kai
اللهم صل على سيدنا
Allah ya ba mu Qur'ani Allah ya ba mu tsayawa aiki da shi Allah ya yi da hankulan mu da Qur'ani Allah ya yi da hankulan mu da aiki da Qur'ani duka an ya karfi Allah ya yi mana da ran Allah ya yi shi ne ko shi ko shi ka so ce Allah ya koya mu